التصديق الذي بين يديه وتفصيل كل إن الحمد لله وتفصيل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Assalamu alaikum ya jama'atar musulmi. Gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon haɗuwa a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke turare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa ɗan uwan Ilyas bin Abdullah. Allah mana muwafaka. Gashi dai muna biyu ga wata na Rabiul Awwal hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai. wanda ya dace da goma ga wata na sha ɗaya shekara dubu biyu da goma sha takwas allah mana mafaka kamar dai da aka saba kira yan uwa za a kira a lambobi iri bi kamar haka ko lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan katrovansez 99 haka lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana muwafaka بسم الله الرحمن الرحيم أول غهارة فهم مسلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين wannan mai tambaya na farko bayan gaisuwa da fatan alkhairi abinda yake tambaya shine cewa wai mace wadda take haila idan jinin ya ƙi daka ya ƙi tsayawa kwana nawa ne ya kamata ta ƙara
to ɗan uwa mas'alar jini kwarai mas'ala ce mai rikicewa balle a wannan zamani na shaye-shaye magungunan na zamani a shar'ance jini wanda shari'a take ɗaukan jini mai ƙa'idodi na bari da hanyar jinin haida jinin haila ce hausa jinin haila wanda allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara wa mata da wannan jini a dukkan wata wasu kwanaki ƙididdigaggu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa mata kashi-kashi a wannan matsala ta jini a lokacin da jini ya zama matsala inda ake raba mata kala-kala ko ƙari inda jini ya wuce ƙa'ida a nan ne ake maganar wasu su ce kwana uku za a ƙara wasu su ce kwana goma sha biyar wasu dai kowa da irin maganganu abinda ya kwata musayin da farko dai kamar da malamai ke cewa a su sunna ma'ana nassan hadisi babu inda ya ƙayyade mai haila ƙa'idar jininta kwana kaza ne ya dace daga mace zuwa mace wuri zuwa wuri ba ce ba kwana kaza kurin za a yi shine na jini in ya ƙara cuta ce don haka kenan kowace mace da halinta da kuma inda ta saba yi inda aka shiga matsala jini ya zamanto bai tsayawa kullum a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin mata akwai wadda take da ka'ida sananna kwanaki sanannu shidda bakwai ko takwas ko goma ko sha in inda jini ya zo tsawon wata kenan don ba a ganewa ya zama na cuta sai in ya tsawon watan saboda ganin a sunna ana iya iya kwana ko nawa inda ya kare inda ya tsaya kenan inda mace jini ya zamanto bai tsayawa kullum ya zama kenan shi ake jinin istihada jinin rashin lahiya kenan jinin istihada na rashin lahiya na mata idan mace ce mai kwanaki kididdagaggu da take yi a gaman harko bata ce dan ya ƙara kwana biyar ko shida ko uku in cire in cire za ta bi wannan jinin gaman harko yana iya canzawa yakan canza daga goma ya koma sha ko ya rage a gamin harko da mace ta ga jini ya ƙaru za ta bi shi a tsaman jaman jini ne ko kwana nawa zai idan ya rage wannan watan ne ya zo kenan an san yanzu bai wa jinin haila ya wata shi ne yanzu ta koma a wata na ta yi wanka a wata na gaba yanzu wannan kwanakin da take nata na ka'ida kwana uku ne hudu ne biyar ne shidda ne bakwai ne goma yanzu take yi sai ta kwatanta a wata na gaba za ta yi tsawon kwana shidda ko bakwai kwanakin da take na da su za ta ɗauka su ne nata na zini wanda ba ta sallah ba ta azumi ba ta komi in suka ƙare wannan kwanakin sai ta yi wanka ta yi sallah ta yi duka abu ko da jini ya zawa mace kenan mai jini mai ka'ida sananna ina wata yan wannan balle mata za a lura da kyau har ma mazan ya mata ka samu matsala ta sa shekatan biyu kai ma haka ba ta fata ba kenan a wannan gamin kenan inda take da ka'ida sananna za ta yi aiki wata na gaba in ya kama za ta kaddara kwanakin da take a da tana lahiyar ta hati su in ta yi kwana shida ta saba yi bakwai ta saba yi in suka kare wannan kwanakin kuma ta yi wanka ta yi sallah wannan mace mai kwanaki ga daga ko akwai mata suke fara jini gamin farko jini kuma bai tsayawa dan sallallahu alaihi wasallam ya wannan fatawa he ba ta fatawa a kala biyu akwai cewa imma ta ɗauki kwanaki na mata sa'anninta ma'ana a garinsu gororinta 'yan uwanta kwana nan suke na jini he ta ɗauki wannan kwanaki a cikin wata su ne na jininta ko ko a ta ɗauki kwana shida ko bakwai ce ta ruwa kwana shida ko bakwai za ta ɗauka in ta ɗauki wannan kwanakin shida ko bakwai yanzu in ta yi su suka ƙare a cikin wata sai ta yi wanka ta yi sallah ko da jini ya zauwa wadda ba ta da ƙa'ida sananna akwai mace wadda ita ba ta da ƙa'idar amma tana gane bambancin jinin farko da ƙarshe da na baya wadda cewa an san jinin haila jini ne mai duhu kaza kaza irin kala da mata sun kowa sanin jinin haila in ya zamanto a kwanaki kaza take wannan jinin irin wannan nau'i wannan kala mai duhu irin na haila in suka wannan kwanakin in jinin ya canza kenan yanzu wannan za ta aiki wannan harko shine na haila wancan da ya canza ba irin haila ba shine na cuta kanan ta aiki da kamar jini kenan wannan su ne kala da mata annabi ya raba mata mai ka'ida sananna ta aiki da ka'idarta wadda ba ta ka'ida kun ba ta gane mamancin jini ta yi aiki da gororinta ko ta kwana shida ko bakwai su na jinin ta ita wannan annabi ya bata cewa in ta ɗauki kwana shida ko bakwai to ta yi wanka ta yi sallah in tana so amma annabi in za ta iya kokari ta gama azhur da al'asar sai ta jinkirta azhur can ƙarshen kusan ƙarshen talaucin ta yi wanka sai ta yi azhur da al'asar haka magariba da isha ta jinkirta daga baya kuma ta gama azurar da magarba da isha haka za ta yi wannan mustahabi ne in ta so ne ba dole in ta yi wancan kwana maka shi da kun ta ƙata wankan ta shikenan ba ta take ba mustahabi ne ta yi wannan wankan in ta iya wanda take da gadon bambancin jini na farko mai duhu ne na ba rawa-rawa ne bai kama biciza kamar jini ba ita yake da mai duhun shi ne na haila saura wancan wani biciza kalar jini ba shi ne rashin lahiya wannan shi ne kenan cewa magana da ake kawo kwana wani ce kwana uku wani ci kwana goma sha biyar nan akwai rashin fahimta wani nasi da yake cikin fikin malikiya a tana cikin akadari sauran malatan suna kawo masala mace za ta ƙara kwana uku yake cewa malam ta zid alhamsa ashar yawan za ta ƙara kwana uku matuƙa ba ta huce ba kwana goma sha biyar shi wannan malami akadari abin da yake ni karatun da yake so karantar da kai shi iyakan masu ganin bakin kwanakin haila kwana goma sha biyar ne sai ke cewa mace misali tana da kwana uku ko hudu take na ƙa'idarta idan jini ya ƙara ya zama na cuta ya ce ta ƙara kwana uku a kanada shi ne ke cewa ɗan na gaba ya zo ta ƙara kwana uku amma ƙarin da za ta yi ya ce kai ya huce kwana goma sha biyar abinda ke ne kenan misali yanzu tana kwana biyar ta ƙara kwana uku a wannan watan watan gaba in ya zo ya ta ƙara uku koma kenan da ta kusan sha ɗaya kenan na gaba in ya zo ta ƙara uku nawa kenan sha hudu shi dai ba za ta yi ba ƙarin da zai huce kwana goma sha biyar abin da yake ne kenan amma ɓangaren gama ɓangaren a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda ya bayyana kana kaza za a ƙara saboda ya ƙaru shi na ga muku sai muka ba wannan wannan fatawa da manzo Allah bada ta mata kala uku ita ce fatawa da ta zo a sunna in mu ka'ida ce sananna kurin kwanakin da take da in ya zama amma duk wannan bayanin ana yi ne inda jini ya ci gaba da wata da zuba ci gaba da zuba gaba daya bai tsaya ba amma misali inda kwana goma take in ya ƙaru za ta bi shi ko da kwana 20 zai da wani abu za ta bi shi inda ya tsaya tukun ta wanka ta inda bai tsaya ba ne ba ake ce a aiki da wancan magana kayi da wannan amma yakan yi kwana ashirin kuma jini ke a sunna iya kwana ashirin iya canzawa kuma yana iya ragewa yana iya karuwa kenan inda ya ci gaba da zuba ne bai tsayawa za a bi wancan ka'ida ta a sunna ta magana kwana in ma ta yi aiki da kwanakin da take nata na da kwana shida take da uku take da kurin kwana uku shi kenan ba wani gwanin karin kwana ko ɗaya kurin kwana uku take yanzu ne kwana a wani wata in ya kama tun jini bai tsayawa kurin ta kwana uku shi kenan shi ke ma magana karin kwanan kwalli a wancan hadisin hadisi ina abin wani abu ne ya bukatar karin mata dai masu kan wani shi ne bayani a takaice na masu alam mata masu matsalar ta jini masu kasa matsalar jini wanda bai tsayawa na to malam sai wani yake tambaya cewa mutum ne yake da matar shi bayan ta yi haila ta yi wanka ta kare kina ya tsaya jinin har ta yi wanka kuma sun kwanta da ita bayan haka sai suka ga kamar halu akwai jinin akwai ya ne kamata shi a matsalin matsa'alar zuwa wajen mace mai jinin haila Eh, kala biyu ne akwai wanda zai neme ta tana cikin jinin haila akwai wanda zai neme ta jini ya ƙare ba ta yi wanka ba kowanne laifi ne mataƙa Allah ta bata zina sa filin hatta ta hunna ce ya sun tsarki mataƙa wannan tsarki shine wanka kenan akan haka bai halitta ko ta ƙara jini bata wanka baka jiranta to nan shine wajen magana ta kafara ake magana wanda ya je mata a tsakiya ya sarkar dinari wanda ya je a kusan ƙarshe rabin dinari ko ko ana ake da halin mutum kenan a takaice abu mahi kananta wanda ya je wa wajen mace ya kasa haƙuri ya je wajen mace na cikin jinin hala ba ta wanka ba zai sadaka da rabin dinar rabin dinar a yanzu muka lissahi zai kama jika talatin ba ba ina ga ba ɗari da hamsin ne ka ba da zai kun jika talatin ka huta kurin nan kaɗan ne ina ga disnamin da sun kan nama shi zai kun kawai jika talatin ka huta jika talatin ka bada shine misalin kafara ta rabin dinar wanda ya je rashin haƙuri amma wanda shi kuma bai sani ba ne ba ta ƙare a zahiri ta ga alamar tsarki ta yi wanka kuma daga baya suka ga alama kamar jini ya dawo ko kamar akwai jini to wannan kuskure ne wanda Allah bai kama wani al'umma da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani Allah bai kama al'umma ta da kuskure ko mantuwa wannan shine kuskure ne ba dangan bane ba babu lahin komi sai gashi na gaba wanda shi kuma kurin zai ce maka shirme ne ba wani hana da aka hana ya halatta zuwa wajen mace tana halin jinin haila kuma irin wani aqida mummuna zuwa wajen mace cikin jinin haila to wannan annabi ya ce kahurci kahurci ne to wanda ya je wajen mace cikin haila ya kawarci alkurani haka zuwa halitta zuwa wajen mace da haila kahurci kafirci ne amma rashin hakuri ne ya san haramu ne ya kasa hakuri ya je wannan zai kafara ta rabin dinar Allah wa'ala to sai mai tambaya na gaba shi ma iya tambaya ne a game da cewa wai menene bambancin noma na rani da kuma noma na damuna
duka noma in ana nihin zakka ce shi zakka ta noma na ruwa na bilis na sama ko mai hucewa na korama na babar ruwa ake ba kudin jayewa ake kun huce ya cika ya huce wanda ba a bar ruwa shi za a ba da in ya kai nisabin zakka shi mabar misalin tiya 240 wace sa'i 300 sai 300 shine muke bakatanta misalin tiya 240 in ya kai haka daga na abin da ya sama ko tiya dubu nawa ne za a raba gida goma ba da daya amma duk tiya goma ba da daya ko buhu goma ba da daya amma in noma ne na kayan na wanda ake bar ruwa imma da mashin imma da saniya imma da hannu bar ruwa ake to shi wannan an rage maka tunda kaya wahala shari'a sai ta rage maka ma abin zaka bada sai manzo Allah ce wanda ya ba wanda yana yin wannan noma na ban ruwa zai bada rabin ushiri ma'ana maimakon a cikin goma ka bada daya sai a raba gida ashirin ka bada daya ko ko shi na goma an aka wadda ya raba tsaka a ɗauki rabi haka yake zaka bambancin zaka ta kayan gona na noma na ruwan sama da na ban ruwa na garka kenan na wata an gane na to sai mai tambaya na gaba shi kuma abin da yake tambaya cewa ana iya yin taimama ana iya yin sallah biyu da taimama guda ɗaya
a yan wa abinda nun salama ya yi bayani kan masala ta taimama shi nun salama ya yi bayani cewa allah ya sanya wannan al'umma ƙasa kambacin ruwa inda ba a samu ruwa ba duk abin da kake da arwalla za ka iya da taimama tunda kana sallah biyu ko sama da biyu da arwalla haka za ka yi ta taimama magana mai inganci kenan mutum sami kwarai fiƙe suna na sai da sabiq na haka na sai fiƙe suna na abu malik kwarai ya kawo bayanan kuma sai haɗa bayanan gaskiyar magana kurin za ka iya salloli da suka kama kai yadda za ka yi da arwalla haka taimama tana kamacin arwalla ne a sunna allah taimake mu
to sai mai tambaya na gaba shi kuma yace a sallar isha'i ne wajen zama na biyu sai ya sallama wai ba adi zai ko kauli to a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa bukhari kuma sun ruwa ta inganta ya yi sallah bai cika sallah ba ya sallama ya sallah mai raka hudu ya raka a biyu ya sallama har bayan ya shiga gida aka mai tambihi cewa sallawa ba a kare ba ya dawo tambaya haka ne aka ce haka ne kai tsaye ciko raka'a biyu da ta yi saura da ya ƙare ya sallama sai ya sujada guda biyu bayan sallama wanda ake cewa ba da salam kina ta kaice wanda ya sallame sallah ba ta ƙare ba za mu ce zai sujada ba da salam me ba da salam sujada guda biyu da ake bayan sallama don gyaran sallah Allah wala na'am to sai mai tambaya na gaba shi kuma yana cewa wai yin tasbihi da tabji ne za a kirga ko kuma da yatsu ne kamata a kirga to shi annabi sallallahu alaihi wasallam cayi ku kirga da yatsaku kuma shi da yatsar yake yi abin da yake ruwa ingantattu babu inda aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tasbihi da wani abu daban ban da yatsar shi ba mai kama shi dan haka kenan kuma ya kawo fa'ida yan uwa ta yi da yatsa shi ta gobe kiyama ta mas'ulata kuma sun taka za a mata tambaya kuma za ta hurce gobe kiyama kenan na daya kai koyi da sunna kuma gobe kiyama za ta maka shaida kai da ita shine kenan yin tasbihi da yatsa kuma Abdullahi kamar da sun sunan Abi Dawud Abdullahi bin Mas'ud manzala yana tasbihi yana kirgawa da yatsa kuma ta hannun dama shine abin da yake tabbacin a sunna kuma abin da ya lada ya fadala kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na'am malam sai wata bayar Allah ta bugo ya cewa wai tana so a fassara mata ta yi mahulkin ruwa
to uwa mu dai ba mu fassara mahaliki kuma abin zama ki nasiha ki shafa kanki lafiya da neman fassara mahaliki a jiya ban za a tada miki hankali abin da ba shi ba don kama kama ne za a miki an wa manzo Allah yana rayu sallallahu sallama yana fassara mahaliki ga sahabbai an samu su malamai suna irin wannan abin a yakatarin wani abu yau kana amma babu nasi sarihi da za a ce wai mulkin kaza kurin kaza ne wannan katari ne annabi ina raye abu ga cikin sahih bukhari akwai ruwaya wanda abu ka siddiq ya wani ya farki annabi zai ya ga annabi abu ga cewa sallah kaban ne fasara dai da kare bayani kaf zan la yace asabta ba'dan wa qata ba'dan ka samu wani ba ka samu wani ba kun bai bayani wani misabakin ba kaga wannan ya karanta da kai abu ka siddiq ne ma bai samu daidai ba dan haka kenan eh abin da ya lahiya tun maza annabi sallallahu ya tabbata ya bayyana mulki iri uku akwai mulki na shaidani ya tada mu hankali akwai mulki na gaskiya akwai mulki na abin zuciya ka take sakawa to a ware maka a ce ma mulki kaza kaza ne shine aikin a yau ta haka hanya mahihiciya da annabi karantar da al'umma idan mutum ya mulki wanda ya tada mai hankali daga ya falka daga barci ya yi tohi su uku bangaren shi na hagun gwashi hagun shi kuma ya karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ta'awuzi su uku manzo Allah ya ce in ma meye bai cutar da kai kun ce lahiya in kai mulki na jin dadi na alkhairi kai wa ta'ala tabbatar da shi ka ga masoyinka kuna naka annabi karantar da mu ma ce kai mulkin ruwa akan mulkin ruwa kaza ne aiwa za a yi mutuwa za a yi kaza za a yi ina ga wata lokaci wata bai ta yi mulki ta ga wani malami ya ce mata ai mutuwa ce za ta yi lokacin ta yi wallahi na ce to duk da na san ba haka bane kama ka na ce na ce shirme ne miki mutuwa ina ta ji hankalinta na ce biki mutuwa bayar Allah ya malam kuma ce Allah biki ba shi biki mutuwa dan mu shi na san sai san ajali ba kuma ƙarshe nan shekaru har yanzu suna nan dare bayan shekaru da abun haka wani wani bawan Allah shi wani yaro ya je samu wani malami cikin malamai masu masu tafsiri a garin nan a wurin tafsiri cikin taron mutane yaron haɗa wani mulki da yi kuma malam ta mutuwa za ka yi kwanan ka ya ƙare ya ga awa sani malam ya ƙare wa'azi an aro ko malam shiga mota zojin malam shiga ta malam wai abin na ce yaro abin na gama kun gaje ka shirya kurum kurum lokacin ka yi ka kwana ko haka ne ka gani ka ga yaro haka ba yaro ta da hankali na ce mai yaro hecha ne maganan nan ba haka ba ce don ma sa don tana ganin ci kai karya ce magaji karya ce karya ce malam karya ce karya ce islam bai san shi ne san lokacin bare naka yace a nan ba mu gama mutuwa ka yaro wallahi yanzu abin ya kai shekara bayan bakwai ko takwas yaron hansu yana dare ya rayuwa kuma malamin iya nan kaga wani bai dace ba na haka takaice yan uwa irin abin da ke nuna alaƙa na mulki abin mutum shawa kan lahiya yawan fasarar mulki ana samun kasanin kaza amma babu haƙiƙa ta kura abin da manzo na karantar da mu mu shi yayi mu alkhairi in mun ga abin da ta da mana hankali mu ta'awuzi a'udhu billahi min shaitanir mutuwa mu tuhi su uku bangaren mu nagum mu ta'awuzi min tsaye a Allah da shaitani a'udhu billahi min shaitanir jin manzo Allah ce dan kai haka ko me bai cutar da kai na mulki muka mulki alkhairi mai wata da tabbatar da shi mu ga masoyin mu shine kuren mu amma a cikin kaza kin mulki mauluwa kin mulki wata jama'a ta mulki kaza ta ga wuri a sama ta ga rubutun kaza da kullun kaza na abu kan yanzu in ga mu abin ba shi ba gaskiya ne man ka tare ni Allah shi shaidan wannan kuren shi yayi kuren ayata awu disu uku atowa shikenan Allah ta bike mu
to mala wannan ta ki tambaye cewa wai eh addu'a wai ta wankan janaba
to dan uwa mas'ala lalle abin da ya kawo tambaya dan tambaya ta yawa ta magana wa addu'ar wankan haila ko wankan janaba wankan haila wankan janaba na ga tambaya dan uwa a sunna ko a musulunci a shari'a babu littayi na shari'a ko fiye malikiya ko a hanaf za an ce maka ga addu'ar wankan janaba ga addu'ar wankan haila babu shi ba mai kama shi abu ɗaya aka samu wani malami cikin ƙoƙari da malami suke yada gafata musu wani gari wani kuskure wani malami na kan mutumin zariya ne ya yi littafi musamman jamun niyat an buga littafi na ƙarshen mun hausa da an yaɗa shi ta ga littafi na wani dukkan niyu duk ibada da niyyata na waya ta gusulu janabata faradun rafa'ul hadis akbar al-asghar na waya ta gusulu janabata faradun na gusulu juma'a ta faradun gusulu duk ibada aka mata a rubuce to wannan gaskiya in ka diba ba ta wani shari'a ko wani tafi malike ko malamin ne zo abu ko da larabci ne sai mutane suka zo su ta kai ta karatun wannan niyya ya suka zo suka ce karatun wankan janaba karatun wankan haila ɗan uwa ɗan uwa babu wani karatu na wankan haila bayan karatun yadda ka koyi da ake da Qur'an kurin ka koyi da ake wankan haila shine karatun da Qur'an ka koyi da ake wankan janaba shine karatun wankan janaba amma babu wani da ake karantawa yayin da shi za a yi wankan janaba ko ga maka ra'ayin shi ne ga maka babu littafi na shari'a da ya kawo karatu na wankan janaba babu shi kama ka sha wahala dole ne ba kurin shi kikirka shi ko kuma yi kira ga mu ga maka kama ka wahala kurin abin da ake wankan janaba ko wankan haila duka wankan ibada kurin niyya ce to niyya ce sai suka yi ta a rubuce amma haƙiƙanin niyya aikin zuciya ne zuciya za ka kudurta wankan haila za ka za ta kudurta wankan hanya ta kudurta wankan nafas aihuwa ko ka kudurta wankan janaba ko kurin niyya ce ba wani karatu daban yan uwa ko dan uwa babu wani karatu da shari'a ta kawo na hiri shiga wankan janaba ko wankan haila illa karatu ko zai koran karatu idan ai karatu na a koyi yaya ake wankan janaba yaya ake wankan haila ya ake wankan aiwa ya ake wankan juma'a idan karatun ko amma ba a karanta kaza ba wajen wankan janaba ko haila sai an karanta addu'a kaza ko karatu kaza babu shi a shari'a koran niyya ce to kuma niyya aikin zuciya ne kololuwar malami da rubuce kuma shine magana amma abin da ke daidai aiki da zuciya shine daidai sunna Allah ta yanke mu Allah wala
to mala wannan wai shi eh, yake tambace shi sana'a wanki da guga yake yi yace ya tattaro kaya na wanki ba na mutum guda bane a ciki cikin kayan sai ga kuɗi sun zubo kuɗin sun kai misalin kamar shika uku yace to wai wannan kuɗin ya zai da su
sai tambaye masu kayan waye ya ba kuɗi a ciki haka tambaye kuɗin ya samu kuɗi a cikin kaya ni misali manki manki ya samu haka nan na bar kuɗi kuɗin mutane ba mana ba ne ba a cikin kaya ya ce malam na wanki na ga cikin kayanku na sa cikin mashin fur kawai na kuɗi sun watso da ciki ce kuɗin sun kai jika ɗari a ciki take min gaskiya ne yara ya ce amma kai mutane da yawa ne na ce kai ya zai mance jika ɗari gama ba kuɗi na bane ba a shi ba kuɗi na wani To, amma Allah sa ina da sa- ina sa alama a cikin kudi ba na ba da kan dan dan saboda abu yayi wa mutane a hannunka din samu kudi yin sami alahin sami sunan mai shi sai bayan kusan wata guda muna hira da shi to ka sami kudin ka yace a wallahi malam na na ga- ce babu alama ce na ga sunan wani ce to a wannan kudin na waje na waje na ne wallahi hikima Allah kaga na wannan rubutu nake sa to yana anan kaga me da farko ba gano ba kudin ya aje kudin to amma kaga da yake ya gaya wasu abun kenan kamata ka gaya wa duk mai da kasan yana da kaya cikin wannan wankin ya gaya min na samu kudi ya ga an sa'a a cikin sa an samu wanda ya tana da kudin shi in ba samu ba kuma wannan kuma in ka kashe ma dai ko kai sadaka ba lahi bane ba wallahi wala
to sai wanda yake tambace wai ina hu- ina matsayin arme wanda uwaye suke hana wai wannan na mandan kwarya
to eh yan uwa Allah shirye da mu kuma ya sa mu rinjayar da addini kan al'ada al'ada mu ce tana kuma mummunan al'ada da wani magana ta ba ta gaskiya ba tana wa kan mutane wai wanda ya mutu bai ba- bai wanka ba ko kuwa kiyama ba mai wanka a wuta ko yawa ne ne duk duka maka ta banza mara asali sai yasa uwaye suke kebale uwaye mata ba su ma har maza an jahilci yawa ya ce ɗanka ya za a ɗanka bai wanka ba ya za a yi ɗan kamar ɗanka ya mandan ƙwarya to wallahi shirme da ba gaskiya ba ne babu inda shari'a ta kawo aibu na magana laifi na mandan ƙwarya in wasu da yawa nawa aka samu ka ga mutum iya son mace shi na ɗaya akan samu wani bai da halin armi zai zama na iya aiki iya da sha'awar armi zai aikin banza in bai aron ba ya samu wata zawara ta mici iya san tana san shi maimakon a basu ya almi cikin walenin fitina ta zamani ta jaraba ta kayan almi he ya jima iya bisa bai he ya gaba shi kayan arba'in hamsin bai armi ba saboda abin da yake na bala'in kayan armi ya samu wata zawara a arha cikin nutsuwa ya arman shi ya samu matar shi cikin hanta kwanci hankali kurin ku zo ku ce bayani ba kuma wallahi su ce bayan kuma bisa bashi biye ta arman sun sai su bashi a nan iya gwamnatin sun hana ce a raman kuma sun basu halin su ne a raman na marayi mai tsada karar matsala ce kuma duk a bar wannan ma ko da hali ko kai ne mai hali ita wannan ita yake so shi take san shi ka gama masoya a ba abin da ya alkhairi ga ga wannan amma idan ka soki mannan ƙwarya sai ka tuna sama ba ka soka kai da kake da manzo masoyinka mabiyan gwanda a manzanka annabi sallallahu alaihi wasallam da abin koyon mu annabi sallallahu alaihi wasallam ka tana duk a matan shi sha biyu suka shahara ɗaya ce budurwa duk wannan sauran zauru ne to kuma kenan lahi ne kuma zaurai har armi sai da armi zawara biyu ka haima a baka Aisha to kenan lahi ne kaga nan kace lahi ne aibu ne sai ka tana da ka aibanta akwai matsala yan uwa akwai matsala mu ajiye al'ada mu rungumi addini yan uwa a musulunci babu wani laihi yaro ya arami budurwa ya arami zawara babu aibu ko ɗaya a- a- a- a- a ɗabi'ance haka a addinance cewa laihi ne ka ƙiya ka hana yaro arami wallahi fitina ce kuma kana da kamashi duk ɓannar da aka yi kina da kamashi duk ɓannar da aka yi wannan gaskiya ba karamar fitina bace ba take cikin da jahiliya cikin kawo musulmi ne fitin musulmi ne musulma ce amma ga kan wannan sai ga an samu matsala ya za a yi kun ta ce baiwa ko sai dai a yaron za a yi baiwa ɗan ta yamman dan ƙwarya yan uwa man dan ƙwarya sunna ce annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam kuma shi abin koyon mu an kuwa mutum musulmi ne to ya san man dan ƙwarya ba lahi bane ba ya zo a sunna kenan mu dole aibanta shi to ba wanda ya bai aibanta ya aibanta sama Allah shi da mu ai hattara to sai wani malam take tambaye cewa wai ta yi kwana talatin da biyar ba ta ga shini ba wai ciki ne gare ta koko to ni likita ne kaji ko wannan ana samu a ɗabi'ance a ce mace in ta tsallaka wata alama akwai alamar jiki ɗabi'a mata haka ne to amma ni zai ce ciki ne wannan sai ta yi likita sai ta yi daga da fitar ta je a mata a mata adiba mata rabita ba da ya wuce ake malam daga ta shi eh wannan ko miji ne bai ga miji kace ka ciki ne a sai akwai alama tsallake wata alama ce ta ciki amma malam ce miji kan kabbace malam zai miki Eh, a dai likita kurin ai awo
mai tambaya na gaba ke cewa ya ake taimama ce mama bayan niyya kuma mun ce niyya kullum aikin zuciya ne abin da ya zo a sunna hadisi tabbatacce na Ammar bin Yasir za a buga hannu guda biyu a saman ƙasa idan an ɗauko a bushe ba a san ma ƙore sai an bushe wata ruwaya annabi na murjewa kurin sai shi huskar shi gaba ɗaya da hannun shi bakin wuyan hannu bakin fonye kurin bakin wuyan hannu wannan shine tabbata a sunna zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na'am akwai ruwa da ta kawo sai ibn umar zuwa gwiwa zuwa ne wannan a- gu- zuwa gwiwa hannu amma gaskiya magana mafi inganci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama kurin bugu guda ne kuma a shaye huska da hannu bakin wuyan hannu shi ya tabbata sunna ingantatta wallahi wa'ala na'am to sai mai tambaya na gaba shi kuma yana cewa wai in an ƙare karatu da ake cewa sadaqallahu alazim iya cikin sunna Eh, shi ba a samu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai su kai kuwa sanin wannan sadakallah babu inda aka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko sahabbai wani a cikinsu ya taɓa karanta ƙur'ani ya ƙare ya ce sadakallah al'azim babu shi sa da dama cikin malamai suke inkarin shi kasashen layin bidiyoyi na karatu na'am wasu suna ga ana iya yi ba lahi bane ba amma da kaji tushe bai zo ba a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai bai cikin aikin su yin haka kyan wannan shine abin da tabbata kuma duk sai mutum ya ce alai ce ka maka inda manzala ko sahabbai suka yi na imani ba zai ga maka so ba ka ji magana kenan na'am to sai mai abin da tambaya aka samu annabi kashin inda har za a yi cewa hasabuka da aka samu Mm, annabi lokacin da ya sa Abdullahi bin Mas'ud ya karanta mishi kara yayi mai karatu kada da yazo fa kai ba za ji na ba fa kai ba za ji na min kulli duka ummatin bi shahidin wa ji'na yawa bika wannan ala ayar da fa kai ba za ji na shahida.
فكيف اذا جينا من كل امه شهيد جاء جينا بك الهؤلاء شهيدا وان ايد زوج كيف فتنا ساي yace zan jiya daga annabi iya hawaye yace mu hasabuk hasabuk ba na jidid ai kin daidai nan na yan akwai hali na wani hali shi annabi chai ibnu usayd kan ta kan ta alqur'ani yace na lokacin hukun sunnatu nasai ina ina ina yi sai zan zo daidai fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula shahida yaya halin mutane zai zamanto idan muka zo da kowace al'umma da mai shaidar ta annabinta kai muka zo da kana shaida ga al'ummaka sai ne annabi ya ce mun hasabuka hasabuka ya ishe ka da ni juya naka iya hawaye annabi sallallahu alaihi wasallam kenan inda har ma za a wata kalma karshen karatu hasabuka ne annabi ya ce mishi bai ce sadaka Allah azan ba haka an gane na'am to sai mai tambaya na gaba shi kuma abin da yake tambaya cewa zakkar gyada wai sai an bare ta ko ko an murje ta ta kwana ko ko a cikin kwamsanta ake wanda yanda ka san ana zakal hatsi a cikin kaikai kowanne abun akewa dan akewa ba kaikan ba ba kwasab ba na'am ko da ba ɓaɓɓare ba ai ana ɗan kaɗan no- manomi yana yin cewa wannan misali shanshera mai kwamso za ta yi shanshera kaza ko a ce hatsi baga kaza ta yi ta kaza haka ake lissafin kenan amma in a ce misali an tabbatar da ko an ɓare bata kai wani ribi da abin zaka ta kama ba amma an san abin iya da yawa ya kai zaka ba sai an ɓare ba ko ya ya auna ita wata ke mai kwamsan amma duka kusan kiyasi ne da hatsin da dawa da gujiya duka kiyasi ne na'am shi ne to sai wannan yake tambaya cewa wai iya so ka karanta mishi addu'a istikhara dan ya zai yi arstri
to alama ni astaghiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allam al-ghuyub allama in kunta ta'lam anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فصرفه عني وصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرجني به تو إن دا أكي هدن بكاتر وجن إن كنت إن هذا- وجن هذا الأمر زي مثالي اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر أنا كان هذا النكاح ني السفر مثالي أرمي ني بلaguro ne wanda ce ke so karma anan zai kawo maganar sai ka ci gaba da in ka ci alƙunta an hadar amara ka hodi sai ka ce khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه kuma su- wa in kun ta'lam an hadha al kuma nan ma yaka ka bukata ka sai ka ci gaba sharru li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasarifu anni wa sarifni anhu وقدروا لي الخير حيث كان ثم أردني به ina ta ce abdata istikhara kuma ban ana yin ta bayan sallah raka'a biyu ake yin ta wasu suna ga cewa bayan tahiyya da wa'annan salati suna ta shi da abin da ya bayan sallama yi shi ne bayan sallama ake yin ta kuma ana yin ta duk lokacin da ake nafila ana yin ta da sahi ko da dare bayan sallah raka'a biyu ake yin ta da ta istikhara ta ba Allah zabi kuma bayan gana ba a cikin mulki ba kullum kai da ka ba Allah zabi abin da yake cikin addu'a ya Allah wannan abin da zan yi Allah kai ne masan gaibu ne masan gaibu ba kai ne mai iko Allah wannan abin da nake so in yi in alkhairi ne a gare ni a rayuwata a yanzu ko a gaba in alkhairi Allah ka kaddara abin kuma bai zo cikin sauki kuma kamar abin albarka in wa Allah wannan abin da zan yi sharri ne a gare ni a rayuwata ta a yanzu ko a gaba ƙarshen lamarina ko addini na Allah ka bata abin ni ma ka juya mun san abin kuma kaddara mu alkhairi duk inda yake kuma ka sa in yarda da shi shine ma'anar istikhara kurin ka ba Allah zabi shi ne kun kuskanci gaba in ka gaban yaran ka kaji kun ka cigaba da nema in ka lauta ka bar abin kun shi ma ba na ganin modaki ka gani an ce ka kaga tsanwa gani kaga shanu ka yin gaza ya ga ana yi gaba ba mai gaya maka a cikin mulki ba ma yi bane ba wahi bane ba in ga an ce mutum ya ce malamin istikhara ya ce ka dawo gobe eh kin ji malamin istikhara ce ki dawo gobe ya ci ka dawo ya ce to ai na ga kamcin kaza kaza ayi arman wannan ko kai arman to wannan dan duba ne ba ba istikhara ba to dan duba ne kin ji wajen boka dan duba ko malami bokanci ne miki wallahi kuma da bokanci ne zai maka don mai baka labarin gaibu ba wani mai sanin abin zai gobe ko jibi shi ma ga mata ne suke malami ne zai za ku gano abin ba haka bane ba za ka gano shi masu irin aiki suka ba mata ne duk muka ga ka ji ba ga ya sima ya alima suke ya alima na bashi wahala alima zai mai jaraba nawa suke to kai zai gano ka ta alheri ba ta alheri ba ta daman kun daman kun kaba ce sai ba shara ba ba mai gaya maka mata ta alheri wannan alheri shi ya sani wa gaya mishi kurin ka roki Allah kun ka ba Allah zabi kurin istikhara ta shari'a kurin ka ba Allah zabi ne kurin Allah mun zaɓi alkhairi.
na'am to sai mai tambaya na gaba shi kuma yana cewa wai aure ne yake so wai sai ya je ya ga yarinyar ta kwana ya je ya ga uwayenta ko ko ya ya kamata yi A tsari na shari'a shi ne ake cewa wannan na magana kai ba ko bai ko uwayen yarinya za ka fara tambaya uzinin ganin ɗiyarsa ma a shari'a.
na'am
In ya so in sun amince a shekaje ganta domin yan wa menene lalle ba laifi bane an kare ka ganta ma dai kakka yi magana arme gaje ki wanda ta yi gaga ma uwanta amma abin da yi tsari na shari'a uwanta zaka gawa dan sano za a je a je ya je ya zige yarinya ya ci ga mata kunne da gaskiya da ƙarya in an yi uwan suka ce a a targima no akai a targima da uwan da dai kuma ta ce he shi gurin su kuma sun tabbata baka ko sun wani ƙauye a ta bala'i duk abin da rikice su da ya ayi arme uwaye ba su so uwa ba ta so a samu lafiya ta samu matsala hakan daman ka sa kanka rigima kayan ka je a baka uzuri tukun ka je sun ne musu baka sun da romai ka zaman ka ba sa kanka rigima ba amma ka sa kanka soyayya ta dole tana kana sa tana san ka kuma a ce ba san ka ai ta bala'i kowa a walace kai a walace ta mata a walace haka na abin shari'a shi lafiya kuran a ga mu din yarinya ana san diye shi bar uzuri ja ganta shi man ta amince shi ke mutunta kuma shi ke a dangana
to mala wannan yake tambayar cewa wai addu'a yake so wai ta ilimi
to shi dai ba wani abu da cika shan kai ilimi ko ilimi ba abu ne addu'a ba ba kun wani addu'a rike Allah dasi na Qur'ani da ya kawo addu'a ta ilimi ta rabbi zidni ilma rabbi zidni ilma shine zuwa nasan Qur'ani amma akwai ta ruwa ta kawo ta sallah da ake ta ilimi mun tabbata tabbata ba sunna ko ai dangana sai da na Ali sallah ta ilimi amma ba tabbata ba sunna gaskiya kuran ka roki Allah kuma akwai addu'a manzo Allah kusan duk ban san asuba yana addu'a Allahumma nas'aluka ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا دين بان سال ان سلم الله سبحانه يا دعاء كما سنه تكون دعاء اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا الا ان رقمك ارسل علمي من انفاني دا دا arziki mai ma'ana mai yalwa kuma da aiki karbabe wannan shine kun zaka kai kuro Allah ba mu ilimi amfani
to mala wannan yake tambayar cewa wai ita taimama ana yin ta a gida kuma wai farkon lokaci ake yi ko a ƙarshe
ita ba gida ba ita ana taimaka kun rushin ruwa kura rushin ruwa ko ko mara lahiya bai iya taɓa ruwa taɓa ruwa zai zama tun rushin masiba ka wani iyawa gida iyawa a daji idan da ka samu matsala ta babu abin arwala ko ko ga ruwan ruwan bai taɓuwa a shi ake taimaka a gida ko a daji Eh, malam sai wani ke tambaya cewa kamar arman mata waɗanda suke sanya wannan kaki wance te ne wai mutum da ya aure su shi kuma bai wannan wai shi yake da laifi ko kuwa ne wajen sa kayan nasa dama ka Iya da san dai.
ba ka san da wannan karama kai hana ta ita ita bata sa kurum kana mun ke gama
to mala wannan wai ki tambaya wai ya karatun wannan eh mata wanda a ya sallan mata wanda wai ba ba s- babu karatu
yaushe mata kuma karatu a karatu ko maza ba da wani ba tunda ba karatu su shi mai akwai matsala ma shi yan wani dole ne ba addini da ka din mai san aiki karɓaɓɓe da Allah kula shi yace Allah zai amince wa min saliyat din mai san ibada karɓaɓɓe sai ta kai ilimi ko aikin duniya ana- ana baka aiki ba ilimi ba ba jahilci ko aikin duniya kana aiki da- ko noma na akan akan jahilci ka saka sama abin kirki dan haka dole mai san ibada karɓaɓɓa dole ya karatu ko illa ta karatu ba ka tar ilimi mai yawa ba su kuɗin kullum muke bayani hanya mai sauki ga wanda yake bai san karatu da yawa ba kana son ka yi alwala mai kyau ka yi sallah mai kyau ka kaza ka je ka samu malami ka sa addini ka sa shi gaba ba magana ba a ɗauko farillar sallah kaza sunna kaza musta- ta ba ba- wannan aiki ne mai yawa na yau da kullum ka samu malami ka sa addini ka je ka zama a gaban shi ya ma alwala aikace pratik ka ga nake alwala kurum shikenan ka ɗauke ta ka je ka koma yake sallah aikace sauran karatu kuma ya ta yi a mutu amma ba a karatu ba ibada in wani jahilci Allah iya bukata aiki na gari ya khalisan sawaban ayi daidai Allah kuma aiki daidai sunna idan ku akan jahilci ba ibada da jahilci dole a je makaranta in ana son samun ibada karbabba wanda dole ne kuma bai mata ba da namiji da mace duk daya tun mai son aiki na kwarai dole ya je makaranta ya ce kuwa mishi ya shi Allah ka hanyar ilimi da yawa ka ji a radio ga talabijin ka sa a gaban ka ji malami kalla malami ya ma ibada a aikace ga ta nan kuma a ci gaba da neman ilimi a kwanin da yadda Allah ka gaskiya yanzu mutum ne ba gafili ba wanda yake rabakanan ne hanyar samun ilimi tana da yawan gaske gaskiya yanzu babu uzurin jahilci balle ga mutum maraya hanyoyi da ya gasan ilimi Allah ya shirya da mu amin sai wanda yake tambaya cewa wai ya ake addu'a shahi ido ta gaban mace
in wa shahi ido ba wata akwa ana ana ce alam sali abin da aka samu annabi ya addu'a ga Abu Salama alam ga fil alam misali ga fil misali alam ga fil fulan misali alam ga fil Ilyas wa gafir lahu alam ga fil Ilyas waj'al aqibum waj'al ma ba ga a daraja tauhid ورفعته في اللين وكفلنا عنه يا رب العالمين وفصحنا في قبره ونور له فيه kenan ba da bace da bahin shi a shahidu idan in mutun ya mutu ido yakan dago shi sai a mai da bayan da kone ruwa ba da ban shahidu kullun ganin ne ake mai da ari wannan kuma addu'a ko da ya mutu ido ai kamar ido ari sai san ta ido mai za shawa mai da mai addu'a kullun Allah maghfir li wani la maghfir lahu rafa da shi fi al'ana waj'al fi waj'al fi waj'al fi aqibi fil gabirin wa barik lahu wa ghafir lahu wa lahu wa ghafir wa ghafir lahu وصالوا في قبل ونوله في دي دا دي انا لفظ انك اكن شكرا شيني كرم كنا انا ادا كون علامه في اللواني رفض رفض جته في الليل وقفلنا انه يا رب العالمين فصالوا في قبره ونوله فيه كرم wannan lafazin addu'a dai ta neman gafara kuma ake mishi ko da idan arihe ne ba yana wata da tun sama za sha ido ba in dai ido ya dauko za mai da ido arihe kuma a mai addu'a da wanta neman gafara
to wanda Ma- mala yake cewa wai istihara wai suno ake yi kamar wajen Istikhara.
Eh, wato shi.
babu ka'ida shi dan kai dai ka dauke wannan kuma kuma sai ana hasu uku amma dai ka'ida ta shi an kai dai kun ka dauke abin da ta kanka amma kuma sai ana yi hasu uku wannan ana gama da message ga ana yi hasu uku eh ina ga ko ce gaskiya eh, lokaci yayi kwanan Allah kai mu gobe kace 10 sha laban kace 10 sha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ha? kai ashe gobe akwai conference akwai muhadara jazakallahu khairan akwai muhadara a NSP a ƙarfe goma na sahi insha Allah kenan ba za a samu damar zawa ba kai tsaye gobe za mu ta wajen muhadara insha Allah da shakar malam Umar Hussein sallar zai insha Allah Allah kai mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما أبرئ نفسي
نعم شهيد زمان